إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatu mana wannan makaranta mai albarka kantar ibn taymiya yau na ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 23 ga watan shawwal hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 5 2024 miladiya yau karatun bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar sheikh mahmud ahmad al-tahani alaihi rahmatullah wanda shine wannan shine zai zama majalisi na 55 cikin jerin karatutukan wannan littafi darasin karshe muna babu rabi wanda yake magana akan al-isnad wa ma yata'allaqu bihi karkashin babin muna al-fasl ath-thani fasali na biyu kuma na karshe ma'rifatu ruwat wanda yake magana akan sanin marwaita yau za mu tashi gaba na sha shida game da ma'arifatun ruwat gaba na sha shida da ce ma'arifatu tawarihin ruwat sanin tarihohi na marwaita kuka ce sanin tarihin marwaita akan shi gaban zai magana sanin tarihi na marwaita me ake nufi da wannan yace ta'rifuhu ta'rifinsa alif لغة ألغة تأظن تواريخ جمع التاريخ yace gaba na farko ta'rifuhu ta'rifin sanin me ma'rifatu tarihi ruwat to nan zai baka ta'rifin ya kasa shi gida biyu akwai lugha akwai istilahi na farko sai ce to ta'rifin su a lugha ta'rifin wannan a lugha in aka ce tawarihu kalmar tawarih jam'u tarih ne jam'i ne na tarihi wa huwa masdaru arraha wanda masdar ne na arraha wa suhilat alhamza fihi sai aka yi tashilin alhamzar a ciki sai aka ce tarih jam'in sa tawarih sai aka yi tashilin alhamzar aka sauƙaƙa alhamzar na kuma a ce tarih sai aka ce tarih aka yi tashili kenan fi'ilin shi ne arraha arraha madansa ba istilahan ta'arifi a istilahi ta'arifin abinda ake nufi da ma'arifatu tawarihin ruwa a istilahi هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال شيني التعريف وتسام مسانية بالوقت الذي تضبط به الأحوال جماد لوك جماد لوكتي لوكتين دا واتو حالية واتو سنة لوكتين دا da shi da sanin wannan lokutan ne ake kiyaye halayyar mutum sanin lokutan da shi da shi sanin wannan lokutan ne ake iya kiyaye halayyar mutum idan kana son ka kiyaye ahwal na rayuwar mutum shine za ka san tarihinsa haihuwarsa mutuwarsa an gane ko ina ya yi zama da sauransu to sanin wannan lokutan ya yi an haife shi a lokaci kaza ya rasu a lokaci kaza ya yi zama guri kaza a lokaci kaza to sanin wa'annan lokutan da shi ne za ka iya kiyaye ahwal ɗinsa na rayuwarsa halayyarsa na rayuwarsa in baka san wannan ba ba za ka iya sanin komai game da halayyarsa ba shi ne ce wato min almawalidi wal wafayat والوقائع وغيرها sanin wato lokutan haihuwarsu su marwaitan da lokutan mutuwarsu da alwaƙa'iq abubuwa da suka faru a rayuwarsu wasu yaƙe wasu abubuwa na neman ilimi rihla da suka yi da sauransu bulaguro zuwa guri kaza ya yi zama a guri kaza ya bar gurin daga baya ya koma kaza ya koma guri kaza duk wannan yana da yana daga cikin abin da yake da alaka da sanin halayyar rayuwarsu wanda akwai abin da ake so a gina akan wannan masaniyar an gane to wannan shine banan ta'arifin sa a istilahi gaba na biyu almuradu bihi huna abin da ake nufi da shi anan abin da ake nufi da ma'rifatu tawarifin ruwat anan shine ma'rifatu tarihi mawalidin ruwat shine sanin tarihin gureren haihuwarsu da lokutan haihuwarsu wa sama'ihim min shuyukh da kuma lokutan jin su daga shehunai a wani lokaci ne suka yi karatu a wajen malami suka ji hadisi daga gare shi wani lokaci ne hakan ya faru wa qudumihim li ba'd bilad da kuma sanin tarihin isowarsu zuwa wasu garuruwa a wani lokaci ne wani ya baro gari kaza ya dawo gari kaza wafayatihim da kuma lokutan rasuwarsu wannan shine abin da ake nufi da shi anan abin da ake nufi da ma'aifatu tarihin ruwat anan abin da ake nufi kenan lokacin haihuwarsu lokacin karatunsu lokacin wato bulaguransu daga wani gari zuwa wani gari suka suka koma wani gari da zama lokacin rasuwarsu ثالثا gaba na uku ahammiyatuhu wa fa'idatuhu muhimmancin wannan ilimin da kuma fa'idarsa yace huwa fannun muhim ma'rifatu tawarihin ruwat fanni ne mai muhimmanci qala sufyanu thauri sufyanu thauri rahimahullahu ta'ala yake cewa lamma stu'mila ruwat lamma stu'mila ruwat al-kadhib lokacin da marwaita suka fara suka fara amfani da ƙarya ko lokacin da aka fara amfani da marwaita na ƙarya lokacin da aka lokacin da aka fara amfani da marwaitan ƙarya ko kuma lokacin da marwaita suka fara suka fara ƙarya aka samu wasu marwaita suna ƙaryar ruwaya sai mutum ya yi ƙarya ya ce na yi ruwaya daga wajen wani wannan ma ya ce na yi ruwaya a wajen wani mutum ya zo ya faɗi hadisi a ce a ina ka ji ce a wajen wani to istamanna lahum tarikh yace mu kuma sai muka yi amfani da su marwaitan muka yi amfani da sanin tarihi an gane sai muka yi amfani game da sanin tarihi muka muka istimalin kawo tarihi saboda a san gaskiyar cewa mutum ya yi ruwa ga wani ko bai ba ta hanyar sanin tarihi ne za a iya tabbatar da wannan tunda in aka binciki tarihi aka ga watakila ma ba su yi zamani ɗaya ba kafin ma shi ya taso shi wancan ɗin ya rasu misali ko kuma ba su yi zama ma gari ɗaya ba ko da ya koma gari kaza shi wani ya rasu ko wasu hanyoyi da ake bi a gano ta hanyar tarihi cewa da'awar da ya cewa ya yi ruwaya a wajen wani ba gaskiya ba ne to kaga sai ya sa a yi watsi da wannan abin da ya ruwaito sun gane wannan to ta wannan hanyar aka yi ta dakile hadisan ƙarya da wasu suka ta ƙirƙira ta hanyar sanin tarihi in mutum ya ƙirƙiro ruwaya ta ƙarya to sai a zo a bi tarihi ta ake gano ake gane ƙaryarsa in ma ya yi zamani da wani to za a yi bincike cewa to a ina ya ji hadisin daga wajensa ko kuma bayan shi to wa ya ji wannan hadisin cikin malaman wannan ɗaliban wannan malaman da sauran hanyoyi da ake bi don a gano gaskiyar abin da ya rawaito da kuma ko ƙaryar haka gini akan adalcinsa da babutkinsa da aka sani gini akan cewa an san adali ne an san cewa babit ne ya zama ya cika sharuɗan da muka faɗa a baya ɗin nan to kuma sai a duba tarihi kuma har yanzu don tabbatar da abin da ya rawaito wannan shine fa'ida na farko wa min fawaidihi yana daga cikin fa'idodin wannan ilimin ma'rifatu ittisali sanad aw inqita'i sanin yankewar sanadi abin nan sanin saduwar sanadi ko yankewarsa ta wannan hanyar za a gane cewa sanadin in ya sadu ko kuma sanadin ya zama yankakke ne sanadi mun kace ko mun san da'ifi ne yana cikin sharuɗan ingancin hadisi shine mattasal isnaduhu awwalu awwalu hasahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashizza aw yu'al sannan yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi mun karanta a karatun mu na baikuniya dan akwai buƙatar ittisalu sanad amma in aka samu inqita'u sanad to ya zama hadisin ya zama da'ifi gane wa qad da'a qaumun ar-riwayata an qaumin to an samu waɗansu mutane da suka yi da'awar ruwaya daga wajen waɗansu mutane fa nuzira fi tarikh sai aka yi nazari a cikin tarihi fa zahara annahum za'amu ruwayata anhum ba'da wafatihim bi sinin sai ya bayyana bayan an yi bincike tarihi sai ya bayyana cewa su din nan wato sun ruwa yin ruwaya daga waɗannan mutanen ne bayan mutuwarsu da shekaru da yawa mutanen da suka ce sun yi ruwaya daga gare su to sun yi da'awar yin ruwayar a gare su ne a wani lokaci lokaci kaza sai a bincike wannan lokacin sai a gano wannan lokacin ai shi wannan malami ya riga ya mutu kamar a ce a wace shekara ne ka ji hadisi a wajen wane ka ji wannan labarin a wajen wane ce ai na ji shi ne demil diset sai mu bincika mu samu shi tun demil dis ya rasu to ya rasu demil dis ya aka yi ka ji labari a wajen shi demil diset kenan nan sai a gano mutum ƙarya yake mun fahimci wannan wannan misali ne na bada ce kaji kaji labarin a wajensa 2017 shekaran 2017 alhalin shi ya rasu tun shekaran 2010 to kaga ba yadda za a gaskata wannan labarin to wasu an yi ta samun irin wannan daga wasu daman kuma akwai dalilan da suke sa a yi wannan binciken don a tabbatar wannan shi ke nuna maka yadda malaman hadisi suka bi wajen tace hadisai da kuma tabbatar da hadisan gaskiya a tantance su daga hadisai na ƙarya ko hanyoyi da yawa da ake gane wannan yasa kafin wato a kai ga cewa wannan hadisan sahihi ne sai da aka yi ta tankaɗe da rairaya ba haka kawai bane mutum zai zo ya faɗi hadisi a karɓa ba haka ba ne kawai sai an bi ƙa'idodi masu masu ƙarfi kafin a tabbatar da wannan hadisi yasa duk hadisin da kaga an ce ya inganta bukhari ya fitar da shi ko muslim ko kaza ko kaza hadisi ne sahihi ko malaman hadisi sun inganta shi to ka tabbatar da cewa an kai ruwa rana ne kafin a inganta shi ba haka kawai bane aka sallama an yi maganar aka ɗauko aka aka aka ce maganar manzan Allah ce saboda akwai tsoratarwa sosai cewa duk wanda ya kirkira mun ƙarya da gangan ya ji manzan Allah ya sama ma kansa gurin zama a wuta yace amsalatu min uyuni tarih ga wasu misalai wanda aka samo su daga tarihi alif misalin farko as-sahihu fi sinni sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda ya inganta a sha'anin shekarun shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi da sahabban nan nashi guda biyu Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma 63 dukkanin su sun rayu ne shekaru 33 shine abin da yafi ya inganta shekarun manzo Allah 33 ya 63 ya rasu haka Abubakar haka Umar أولا نفرقو تقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دهن أنك الإرام منزان الله نيه لوكو تنهنسي على سنين رانا اللي تنان لسنتي عشرة خلت من ربيع الأول شكرو شابيو دسك شودي أتكن وطن ربيع الأول سنة إحدى عشرة الشكرة تقوم شاء من الحجرة باين هجرة يا رسول الشكرة تشاء باين هجرة آه sha biyu ga watan rabi'il awwal wani shine abin da aka tabbatar amma tarihin haihuwar manzon Allah akwai sabani بالضبط akwai saɓani wasu suka ce a rabi'ul awwal din ne amma suka bambanta ranakun wasu ce rana kaza wasu ce rana kaza wasu kuma suka kai shi cikin wasu watanni wanda ba rabiul awwal ba saboda su a lokacin ba sa kiyaye ba sa tsayawa su kula da tarihin haihuwa galibin waɗanda ake kiyaye lokacin haihuwarsu su ne wanda suke 'ya'yan sarakuna 'ya'yan shugabanni da sarakuna amma wanda yake shi yana cikin gama garin mutane ba a cika yawan sanin kiyaye tarihin shi yasa an riƙe tarihin shekaran haihuwarsa ne saboda ya dace da shekaran giwa da aka hallaka ashabul fil to wannan hadisar ita sa aka rike shekarar amma kiyaye ranar da watan an samu sabani amma lokacin mutuwar kasancewar annabi daga baya ya samu wani matsayin da duk duniya hankalinta ya dawo gare shi to kaga dole a kiyaye lokacin rasuwarsa wa qubida abubakar radiyallahu anhu haka an karbi abubakar radiyallahu anhu fi fi jumada al-ula a watan jumada al-ula sanat salasa سنة ثلاثة عشرة من الهجرة شكرا تقوم شاء أكو باي هجرة أبنا سنة ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة من الهجرة شكرا شاء أكو باي هجرة وقب... آه ثالثا أكو وقبض عمر رضي الله عنه أنكر بعمر رون عمر في ذي الحجة شكما أتكم ذي الحجة سنة شكرا ثلاث وعشرين shekara ta 23 min al-hijra shekara ta 23 bayan hijira to da wannan kana iya sanin ma shekarun su in ka bi wannan bidabat kana iya sanin yawan abin kana iya sanin a wani lokaci aka haifi mutum ko kuma shekarun da wane ya girma wane da su duk kana iya gane in ka in ka tsaya ka tantance shi wannan ya rasu shekara ta 13 abin na 11 shi kuma sai na abubakar shekara tana ya uku an samu ƙarin shekara biyu bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah ya girme shi da shekara nawa shekara biyu shi kuma wannan sai shekara 23 kenan shi kuma ya girme su da shekara nawa sha biyu ko shi kuma sun girme shi abubakar ya girme shi da manzo Allah ya girme shi da shekara goma sha da shekara wannan sha ɗaya wannan ashirin da uku sha ɗaya ashirin da uku shekara sha biyu ko shi kuma abubakar shekara nawa goma ko da shekara goma to haka za ka iya lissafawa maka gane shekarun da yake tsakaninsu wa kutila uthmana abin nan usmanu radiyallahu anhu kuma an kashe sirna usmanu radiyallahu fi zilhijja a watan zulhijja sanad 35 shekara ta 35 wa umruhu shi an kashe shi shekaransa a lokacin da aka kashe shi shekarunsa isnatani wa 80 yana da shekara 82 isnatani wa 80 sana wa qila wasu kace ibnu 90 sana an wato an kashe shi ne yana yana dan shekara 90 wasu kuma suka ce 82 وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان شما سيرنا علي أن كشيش أوات رمضان سنة أربعين من الحجرة شكرة أربعين باين هجرة وهو, وهو, وهو ابن ثلاث وستين سنة لوك جنشينا دين شكرة ثلاث ستين دنوا دا أكو شما شما ينا دا شكرة ستين دا أكو تورنا سوني الخلفاء كنا كو سوني, آه سوني خليفو فيه manzon Allah tare da khalifofinsa sai ba sahabiyani wasu sahabai guda biyu Aisha 60 sana fil jahiliya wa 60 sana fil islam wanda sun rayu shekara 60 a lokacin jahiliya shekara 60 a cikin musulunci wa mata bil madinati kuma suka mutu a Madina sanat 40 shekara ta 54 wa huma wanda sune Hakim bin Hizam da kuma Hassan bin Thabit wanda yake mawaƙi ne daga cikin mawaƙa da suke wa manzan Allah su salama waƙa Hassan bin Thabit kenan kowanne ya yi shekara 120 60 a jahiliya 60 a musulunci kaga wannan tarihi ne ya tabbatar da wannan ha gaba na uku ashabul mazahib al-maqbu'a masu mazhabobin nan da ake bi su hudu ne wanda ake bi mana mafiya shahara bayan su ma akwai wasu mazhabobi irin su zahiriya ita mazhaba ce irin wannan sauran mazahib sai dai mazhabobin daga daga baya suka yi taɓa cewa sai wa'annan ne guda hudun suka wani da har yanzu akwai zahiriya na farko akwai annu'man bin thabit annu'man bin thabit sunansa alkunyarsa abu hanifa wuli da sanar 80 an haife shi a shekara ta 80 wato wufiya sanar 50 wa mi'a ya rasu a shekara ta 50 abinnan ta 150 na biyu malik bin anas malik malik bin anas shi ne imamu malik ko wancan mai mazhabar hanafiya kaga ya girmi imamu malik shi yasa aka biyo su bit tartib shi kuma imamu malik an haife shi wuli da sanad salasin wa tis'in haife shi a shekara ta tis'in da uku wa tuwuffiya sanad tis'in wa saba'ina wa mi'a aka karɓi ransa a shekara ta ɗari da saba'in da tara ko wannan aka karɓi ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara sai muhammad bin idris shafi'i imamu shafi'i kenan wuli da sanad hamsina wa mi'a shi shekarar da abu hanifa ya rasu shekarar na aka haife shi imamu shafi'i an haife shi a shekara ta ɗari da hamsin wato wafiya sanad arba'in wa mi'ataini ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hudu sai na hudun su ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala wulida sanad arba'in wa sittina wa mi'a an haife shi a shekara ta ɗari da sittin da hudu wato wafiya sanad ihda wa arba'ina wa mi'ataini sannan ya rasu a shekara ta 241 wannan so ne ashabul mazahib al-maqru'a sai dal ashabu kutubul hadis al-mu'tamada waɗanda suke wato ma'abuta littattafan hadisin nan wanda suke sune umda sune babbar madogara a wajen ahlus sunna wanda suke ɗauke da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farkon su Muhammad bin Isma'il al-Bukhari wulida sanad 94 wa 100 haife shi a shekara ta 194 wa tuwfiya sanad 60 wa 50 wa 200 ya rasu a shekara ta 256 na biyu sai Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi imam Muslim kenan wulida sanad 40 wa 200 haife shi a shekara ta 204 wa tuwfiya sanad 61 wa 200 ya rasu a shekara ta 261 sai abu dawud a sajistani abu dawud mai littafin sunan abu dawud wuli da sanat sanataini wa mi'atain an haife shi a shekara ta 202 wata wufiya ya rasu sanat 50 wa 70 wa mi'atain sai a shekara ta 275 sai abu isa at-tirmizi abu isa at-tirmizi ya sa lamba yace tulifa fi sanati wuladatihi an yi sabani game da shekarar haihuwarsa yace wa aksarul mu'arrikhin yawa yawan malaman tarihi lam yuhaddidu sanata allati wulida fiha bas iyakance shekarar da aka haife shi wa inna ma zakaru anna wiladatahu kanat fil aqd al-awwal min al-qarn ath-thalith sun ambaci cewa dai haihuwarsa ta kasance a ƙulluwar ƙarni na uku a farkon ƙarni na uku farko-farkon ƙarni na uku da kin ba'dal mutaakhirin sai dai wanda suka biyo baya zakaru annahu wulida sanat 90 wa 200 sun ambaci cewa an haife shi a shekara ta 209 minhum cikin wanda suka faɗi wannan akwai sharihu shama'il wanda ya sharhin wato shama'il muhammadiyya ya suna Muhammad bin Qasim Jasus a juz'in farko shafi na hudu ya ambaci wannan shi yasa anan malam ma ya kawo wannan shekara ta wuri da sanad 90 wa mi'atain an haife shi a shekara ta 209 wa tuwfiya sanad 90 wa 70 wa mi'atain ya rasu a shekara ta 279 Ahmad bin Shu'aib an-Nasa'i Imam an-Nasa'i da littafin sunan an-Nasa'i ولدت سنة أربعة عشرة ومئتين أنا في سنة أربع عشرة ko arba'a ashara alba arba'a ashara jumla ce murakkaba wadda take mamnu'a min as-sarf an gane sai ka ce arba za ka yi kasara ba sanad arba'a ashara wa mi'atain shekara ta 214 wato fiye sanad salasin ko salasala abin nan salasin wa salasimiya ya rasu a shekara ta 303 sai na shidan su ibn maja al-qazwaini ولد سنة سبع ومئتين آي فيش الشكرة تقريبي دبقوي وتوفي سنة خمس وسبعين ومئتين يرسو الشكرة تقريبي دا سبعين دبيار wannan tarihi ne ka rike tarihin haihuwa da tarihin rasuwa wanda muhimmi ne wannan wajen sanin tarihin mutum sai ka san suwa da suwa suka yi zamani ɗaya wani kenan ya yi zamani ɗaya da wani wani kuma bai yi zamani ɗaya da wani ba ta irin wannan zaka gane wannan shi yasa wani ɗan bida da zai zo ce maka ai ibn taymiya abin da yasa ya lalace saboda yana karatun littattafan Muhammadu ɗan Abdul Wahabi ne yana karanta littattafan Muhammadu ɗan Abdul Wahabi a Ibn Taymiyyah da ya rasu a karni na takwas Muhammad ibn Abdul Wahab shi kuma ya rasu a karni na sha ɗaya kuma sai kace shi wancan wanda ya rasu a karni na takwas shi ya yi karatu a wajen wanda ya rasu a karni na sha ɗaya kaga wannan ya san bai ya nuna bai san tarihi ba yawa shi da ya ji ana Muhammad ana ce masa wahabiya ya tsammanin a shi ibn abdul wahab din shi ya riga zuwa sannan ibn taymiya bai sai ibn taymiya ya riga shi zuwa ba to kaga duk wannan shi yake nuna maka yana faɗa sai kai dariya ka san wannan jahili ne asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa gaba da wannan sanin tarihi na farko akwai kitabul wafayat libni zabr ya rubuta libnai ya sa ya da ba ka cire ta libni zabar muhammad bin ubaid al-rabi'i sunansa ne muhaddisu dimashq shi ne malamin hadisin dimashq al-mutawaffa sanad 79 wa 300 wanda ya rasu a shekara ta 379 to a nan an samu matsala wajen bugawa sun cire wani sashi kenan sai da na yi istidrakinsa a cikin wasu littattafai mun gane akwai na biyu inda ya rubuta akwai littafi na biyu bayan wannan ya ce nan cayi wa huwa murattabun alasinin kuna da wannan ko shi an rattaba shi akan shekaru ne shekara kaza an haifi wani da wani shekara kaza wani da wani suka rasu shekara kaza wani da wani ya rasu sunansa kitabul wafayat kenan rasuwar yake kawo shekara kaza da wani da wani da wani suka rasu to akwai wannan littafin wa huwa murattabun ala sinin akwai ba na biyu wannan ba ku da shi ba ko akwai mai shi dalai istilahan baya ciki to akwai ba zuyu abu akwai zuyulun alal kitab sabiq zuyulun alal kitab sabiq littattafai na ana maganan littattafai mafi shahara wanda aka wallafa a wannan fannin shi yasa ai yasa alif ai ba zai sa alif ba in babu ba waccan ba ɗin ta wani babi ce sabo ba ɗin an gane wani babi ne wani wata matashiya ce sabuwa da haka ita kanta farkon matashiyar ya share shi babu shi kenan wajen taba'a ne wajen bugawa ne aka samu matsala kenan in ka koma gida za ka iya saurari na sai ka rubuta akwai ba zuyulun alal kitabi shi wannan littafin na alwafayat ya samu rassa malamai sun masa rassa da dama suka ƙara masa tsawo shi ne sai ka zama zail ne kamar wutsiya ce tashi ziyulun alal kitab sabiq wasu wutsiyoyi da aka samu akan shi littafin da ya gabata alwafayat minha to daga waɗannan ziyul din rassan akwai minnan abin nan akwai zail na alkattani akwai wanda akwai na alkattani sannan akwai na dan ya abin yanda ya rubuta a can zuyurun al kitab sabiq min halil kattani yace summa lil akfani summa lil iraqi wa ghairi duk zuyul ne akan wannan wannan shine dai asalin to wasu malamai kamar kattani da yazo sai ma wannan littafin reshi bayan shi al akfani shi ma da yazo shi ma ya kara al-iraqi shi ma da ya zo kuma shi ma ya nashi zail din kun gane sai zama kowanne zail ne kamar abin nan reshe ne akan wannan littafin na al-wafayat to duk ɗaliban da suke bincike ta bangaren hadisi sun san da wa'annan littattafan to sai na sha bakwai ai wangana gaba ta sha shida ce muka tashi ko to sai gaba ta sha bakwai shine ma'arifatu man ikhtalata wannan duk ba ku da shi shine matashiyar sanin wanda ya samu matsala ta ikhtilati ikhtilati shine abubuwa su rikice ma mutum daga baya to sanin waɗanda suka samu ikhtilati min as-siqat daga cikin amintattun mutane ma'arifatu man ikhtalaka min as-siqat da si siqa ne amintacce ne daga baya kuma sai ya samu ikhtilati to sai kawo ta'arifi a luga da istilahi yace ta'arifu aw awwalan ta'rifu al-ikhtilat ta'rifin me ake nufi da ikhtilati yace alif na farko lugatan a luga al-ikhtilatu abinda ake cewa ikhtilati lugatan a luga shine fasadul aqli lalacewar hankali hankalin mutum ya samu matsala yuqalu akan ce da larabci ikhtalata fulanu wani ya samu ikhtilati ay fasada aqluhu hankalinsa ya lalace kama fil qamus wannan da zo a cikin alqamus shine mai kundi na na koyon larabci kun gane to sai ba na biyu istilahan wannan shine kuke da shi an zo an zo gurin da kuke da kira wannan duk bayanan da ni ba ku da shi ba istilahan a istilahi akwai fasadul aqli in aka ce ikhtilati shine fasadul aqli ba istilahan fasadul aqli a abin nan ikhtilati a istilahi shine fasadul aqli lalacewar hankali au adamun tizamil aqwal ko kuma rashin tsara maganganu magana da ka faɗa yanzu ba ita zaka faɗa ba in an jima bi sababi kharafin saboda tsufa da mutum yayi irin tsufa mutum yayi shekaru da yawa sai ya dawo kamar yaro au ama ko makanta mutum in ya makance yana samun ikhtilati au ihtiraqi kutubin ko kuma konewar littattafai mutum yana da librarian sa bibliotek din sa sai ta kone shi ma yana sa mutum ya samu ikhtilati au gairi zalika ko wani wannan kun fahimci wannan to wannan shi ke janyo sai ya samu matsalar abin da matsala ta ta ta kwakwalwa to sai zama daga wannan lokacin an daina karɓar hadisinsa gaba na biyu anwa'ul muqtalatin nau'ukan waɗanda suke samun rikicewar kwakwalwa alif na farko man ikhtalata bi sababil bi sababil kharafi wanda ya samu ikhtilati ta dalilin tsufa mislu ata bin sa'ib al-thaqafi al-kufi kamar wanda ake malamin nan ata bin sa'ib al-thaqafi al-kufi shi ya samu ikhtilati amma sababin ikhtilatin shine mai tsufa da yayi ba na biyu man ikhtalata bi sababi dhahabil basar wanda ya samu ikhtilati saboda makanta misal Abdurrazzaq bin Abdurrazzaq bin Hammam as-Sanani kama Abdurrazzaq bin bin Hammam as-Sanani shi ya makance sai ya samu ikhtilati fa kana ba'da dhalika fa kana ba'da an umiya ba'da an amiya sai kasance bayan ya makance yulaqqanu fa yatalaqqanu akan zo a lakkana masa hadisai sai ya ce eh nashi ne wato dalibai in suna son su kulla wa mutum sharri suna masa irin wannan to wannan mun ji wasu hadisai da an an ruwaito wasu hadisai an ce daga wajen ka aka ruwaito su ku karanta in ji baya gani makaho ne an ruwaito hadisi daga wato an ce ka ruwaito hadisi daga wani daga wani daga wani eh ni na ruwaito shi su sun san ba shi ya rawaito shi ba da gangan za su yi masa haka to kaga in yace eh ni na rawaito shi to yanzu an san ya samu ikhtilat ko kuma hadisan da shi ya rawaito a zo a karanta masa yace a ba ni na rawaito shi misali to kaga wannan duka sai a zo a laqqana maka kuma sai ka karba ka ce eh naka ne alhali ba naka bane suna haka dan su gwada kwakwalwar mutum to daga nan sai a gane cewa ne ya rikice ya samu ya samu ikhtilati na gaba man ikhtalata bi asbabin ukhra wanda ya samu ikhtilati saboda wasu sabubba na daban ka ihtiraqil kutubi kamar kone wanda ta tafai bisul abdullahi bin lahi'a al-misri kamar abdullahi bin lahi'a al-misri shi ya samu ikhtilati ta dalilin konewar littattafansa to da wa'annan su ne nau'uka na al-mukhtaliti al-mukhtalati da sabubban da suke janyo musu samun wannan ikhtilatin sai thalisan gaba na uku hukmu hukmu riwayatul mukhtalat mai hukuncin ruwayar wanda ya samu ikhtilati alif yace na farko yuqbalu minha ma ruwiya anhu qabla al-ikhtilat ana karba daga ruwayoyinsa abinda aka ruwaito daga gare shi kafin ya samu matsala ta ikhtilati in an san hadisan da ya ruwaito kafin ikhtilati to ana karba ba na biyu wala yuqbalu minha ba a karba daga ruwayoyinsa ma ruwiya anhu abinda aka ruwaito daga gare shi ba'da al-ikhtilaf bayan ya samu ikhtilafi wa kaza ma shukka fihi haka abinda aka samu shakka a cikin sa annahu qabla al-ikhtilafi aw ba'dahu shin ya ya ruwaito su ne kafin ikhtilafi ko bayan ikhtilafi shi ma dai ba a karba kenan da wanda ake da tabbacin bayan ikhtilafi ya ruwaito su da wanda kuma aka yi shakka bayan iftilatin ne ko kafin iftilatin shi ma duka ba a karba wanda ake karba kadai shine wanda ake da tabbas cewa ya ruwaice su ya ruwaice su ne kafin ya samu matsala ta iftilati rabi'an gaba ta hudu ahammiyatuhu wa fa'idatuhu muhimmancin muhimmancin wannan ilimi na sanin abin nan ma'rifatul abin nan na ma'rifatu man falata min thiqat muhimmancin wannan ilimin huwa fannun muhimmun jiddan yace shi fanni ne mai muhimmanci matuƙa wa takmunu fa'idatuhu fi tamyiz ahadith thiqa fa'idar sa takan wato tattaru ko kuma takan buya fi tamyiz ahadith thiqa a wajen tantance hadisan amintaccen mutum allazi haddasa biha hadisan da ya faɗe su ba'da al-ikhtilati bayan ikhtilati li raddiha wa adami qabuliha domin mayar da ita mayar da su da kuma kin karban su kenan fanni ne mai muhimmanci wanda fa'idar muhimmancin fannin tana kunshe ne a cikin tantance hadisan amintaccen mutum wanda da fiƙa ne an san shi fiƙa ne amma kuma sai ya samu ikhtilaci daga baya ko ta dalilin tsufa ko konewar littattafai ko kuma mai a cikin sababban da muka ambata ko makanta ko abin da ya kama da haka to bayan ya samu wannan matsalar to za a zo a ji hadisansa bayan ikhtilati domin a ga daidai yake faɗa yana riƙe da abin a ƙwaƙwalwarsa tunda in littattafai sun kone yanzu da ka za ka kawo haka in ka makance ma da ka za ka kawo amma shi wanda ya riga ya tsufa kaga mutum zai iya tsufa amma da hankalin saras wani kuma zai iya tsufa sai ya yana girubtu ya faɗi wani abu daban ya faɗi wani abu daban to idan an gano cewa ya samu ikhtilaci ta dalilin wannan matsalar da ya samu to sai a mayar da hadisan kun gane hadisan da ya ambata ya faɗe su bayan ikhtilaci to sai a mayar da su a ƙi karɓar su shi da fa'idar ilimin na biyar hal akhraja al-shaykhani fi sahihaihima an siqatin ko an siqako an siqatin asabahum asabahum al-ikhtilat shin bukhari da muslim sun fitar a cikin sahihansu ingantattun littattafan nasu guda biyu sun sun fitar da wani hadisi an siqatin daga amintattun mutane asabahum al-ikhtilat wanda ikhtilati ya same su ma'ana akwai ruwayar mutanen da ikhtilati ya same su a cikin bukhari da muslim bukhari da muslim sun fitar da hadisan irin wa'annan mutanen malai ce na'am eh walakin mimma urifa in ka koma abin nan abin nan a wata nusfa mimman urifa kuma shine daidai domin mimma li ghairil aqil ne man mimman shine lil aqil ولكن ممن عرف عنهم كان بكما تاتي مما عرف عنهم آه ممن عرف عنهم انهم حدثوا حدثوا به قبل الاختلاط daga waɗanda aka sani daga gare su cewa sun ambaci hadisan ne kafin ikhtilati waɗanda an riga an san cewa waɗannan hadisan da suka ambata sun ambace su ne kafin ikhtilati to irin su wannan ne bukhari da muslim suka rawaito hadisan su ma'ana duk hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito daga waɗanda suka samu matsalar ikhtilafi to sun ruwaito su hadisan da suka ambata ne kafin su samu matsalar ikhtilafi amma ba a samu ko da hadisi guda ɗaya da suka ruwaito daga wani da ya samu ikhtilafi bayan ya samu ikhtilafi shi bukhari da muslim kenan ta yiwa kaga sunan wani irin su ibnu lahi'a da sauransu kashe to ya aka yi bukhari ya kawo hadisi ibnu lahi'a hadisin da ya kawo wanda ya ruwaito ne kafin ya samu matsala ta ta ikhtilati mun gane wannan shine abin da malai yake nufi ni ma misali ne na bada sai gaba na shida asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa a wannan fannin ke sun sannafa fihi adadun min ulama adadi da yawa na malamai sun yi wallafa a wannan fannin yace kal ala'i irin irin su malam al ala'i wal hazimi ومن هذه المصنفات دقواء النم واللفة واللفة لزكي أكوي كتاب ال... كتاب الاقتبات بمن رمي, رمي بالاختلاط سنة اللتافة للحافظ ابن للحافظ ابن إبراهيم بن محمد سبت بن العجمي جي كانيك ابن العجمي المتوفى سنة 41 و 800 وأن رسول الشكالة تدري تقص دا 40 دا درسي إيه نكي سوء الرجي nan gaba wanda daga shi mun zo ƙarshen littafin darasi ɗaya nake so in rage ba zai yi ba in rage sai na haɗa da wannan gaba kuma ina da sauran minti biyar yawa ma'arifatu tabaqatul ulamati war tabaqa idan kar wani yace na na na yi bid'a ma'arifatu tabaqatul ulama'i war ruwat sanin tabaqoqin malamai abin nan malamai da marwaita tabaqoqi tabaqat tabaka tabaka tabakar sahabbai tabakar tabi'ai tabakar tabi'ut tabi'in su ma an kasa su mataki mataki etaj etaj tabaka tabaka yace ta'rifut tabaka shine gaban farko sanar da mu me ake nufi da at-tabaqa alif na farko ce lughatan at-tabaqa a lugha shine al-qawmul mutashabihun mutanen da suka yi kama da juna ba a istilahi istilahan a istilahi qauman taqarabu fi as-sinni wal isnad mutanen da suke da kusanci da juna a shekaru ko a isnadi aw fil isnadi faqat wannan a hada suna da kusanci abin nan fi sinni wal isnad a shekaru da isnadi hada kenan kenan wannan wawun din ba ko zaka fassara ta ba tana ba aw aka ce ba ko qaumun taqarabu fi sinni wal isnad mutanen da suka samu kusanci da juna a shekaru da isnadi gaba daya aw fil isnadi faqat ko kuma a isnadi kadai to wannan shi ake kira tabaka ya sa lamba ya ce ka duba tadribin rawi juz'i na biyu shafi na 381 wa ma'anar taqarub fil isnad abinda ake nufi da kusanci a isnadi an yakuna shi an yakuna shiyuhu haza hum shiyuhu haza ya kasance malaman wannan su ne malaman wannan to kaga sun zama in tabaka ɗaya kenan aw yuqaribu shuyukhahum ko kuma yato malaman su zama makusanci da juna malaman su suna da kusanci da juna malamin wannan shine malamin malamin wannan kaga akwai kusanci to suna iya zama a tabaka daya mun fahimta na biyu min fawaidi ma'rifatihi daga cikin fa'idodin sanin wannan fannin alif na farko wa min fawaidi ma'rifatihi daga cikin fa'idodin sanin sa al-amnu min tadakulil mutashabi al-mutashabihaini samun amintuwa daga shigar junan abuwatu masu kama guda biyu masu kamantacce ne ya guda biyu a samu masu kamantacce ne ya guda biyu su shiga juna a kasa gane wane ne wannan wane ne wannan to dan kar a samu wannan matsalar domin a amintu daga wannan matsalar to shi sa ake karantar wannan fannin ko kuma wannan fannin yana da fa'ida domin samar da wannan amincin an gane to waɗanda za su yi kamantacce ne da junar zai faru ne fismin ko a cikin suna au kunyatin ko a cikin alkunya wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka to ana iya gane wane ba shine wane ba duba da tabakar da suke ciki in an gano wannan a tabaka ta kaza ne kenan ba shine wane ba dan shi wane a tabaka ta kaza yake wane kuma a tabaka ta kaza yake sunan su iri ɗaya ko alkunyar su iri ɗaya an kasa gane wane ne cikin biyun sai a koma a duba tabaka to ta hanyar tabaka din ne za a wace tabaka wannan ya zo shi kuma wancan a wace tabaka ya zo don nan za a gane kun gane ko in aka duba tabakar da ya zo to sai a gane wane ne don wane shi ya zo a wannan tabakar in an gane kuma a tabakar ka gane sai a gane a wane ne don shi wane shi ne ya zo a wannan tabakar kun gane da annahu qad yattafiqu ismani fil lafzi domin sunaye guda biyu suna iya dacewa a lafazi fa yuzannu anna ahdahuma huwa al-akhar sai ayi tsammanin ɗayan su shine na biyu sai a kasa ganewa to fa yutamayyazu zalika bi ma'rifati tabaqatihima to akan iya tantance wannan ne ta hanyar sanin tabakokin su kun fahimta ba fa'ida ta biyu alwuqufu ala haqiqatil muradi min al-an'ana tsayuwa akan haƙiƙanin mai ake nufi da an'ana da aka ce an fulan an fulan an fulan to in aka yi an'ana in mutum ya yi rawaito hadisi da an'ana za a duba tabaka in an gaba a tabaka ɗaya suke ba sai a gane wannan an'ana ɗin akwai tadlisi mun gane ya share wasu ne tunda in mutum baya so ya yi ƙarya sai ya ce an fulan in mudallis ne to in ya kawo an'ana ɗin nan sai a yi tsammanin ya ji daga gare shi to ana iya gane ba daga gare shi ya ji ba tadlisi yayi ta hanyar mai duba tabaka mun fahimta sai gaba na uku qad yakunu rawiyani min tabaqatin bi i'tibarin marwayta guda biyu suna iya kasancewa a tabaka daya tabaka daya ta hanyar wani i'tibari lura da wani abu daban da aka karkasa tabakokin akansa wa min tabaqatayn bi i'tibarin akhar kuma su kasance a tabakoki guda biyu daban-daban ta wani itibari a can da muka biyo kan ma'arifatu sahaba na san kun manta ni ne dai ban manta ba ni da nake bin diddigin abu sun ambaci malamai cewa sun kasa marwaita tabaka tabaka akwai wanda kuma wajen kasa tabakokin wasu sun lura da wasu sun lura da me wasu sun lura da da tarihin sahabban ne suwa suka riga shiga musulunci suwa suka yi yakin badar suwa suka yi misali ne kamar imam al-hakim an saburi shi ya karkasa a tabakatkin da wannan itibarin in ba manta ba a ma'arifatu sahaba can abin nan shafi na a shafi na in kun koma kuna iya kafto shi da sauri shafi na 162 ku koma shafi na 162 da sauri sauri kuma kar ku batar da wanda inda kuke yanzu kuma ka dawo kai ta nema shafi na 162 sansa sunday wanda bai jin hausa duk turawa ne an gani to ku duba gaban farko gaba ta takwa abin nan gaba ta tara inda ya rubuta adadu tabaqatihim kun gani yace uktulifa fi adadi tabaqatihim fa minhum man ja'alaha bi itibari sabaq ila al-islam wasu daga cikin malamai sun yi itibari da wayar ga musulunci awil hijra ko wayar ga hijra aw shuhudul mashahid al-fadila ko halartar wasu yaƙoƙa masu falala kamar yaƙin badar bai'atul ridwan da sauransu wa minhum man qassamahum bi itibarin akhar wasu kuma ya karkasa su da wani abin lura na daban an gane yace to fa kullun qassamahum hasab hasab ijtihadi kowanne ya karkasa su ne da gurgurdan ijtihadin sa sai ya ambaci ibnu sa'ad yace ya kasa su hamsa tabaqat tabaqa guda biyar shi kuma al-hakim ya kasa su isnai asharata tabaqa tabaka goma sha nawa sha biyu kaga kowa da abin da ya lura da shi wajen wajen karkasawar to anan in muka dawo karatun mu ina ne muka ɗauki karatun a a can ne ƙasa ko yawwa kad yakunu rawiyani min tabaqatin bi i'tibari misali in mun lura da abinda in mun ɗauki karkasawar ibn sa'ad ina misali ne nake badawa in mun ɗauki karkasawar ibn sa'ad to ta yiwa a samu sahabbai guda biyu su dace a tabaka guda dan shi ya kasa gida biyar ne to a iya samun sahabbai guda biyu su zama ɗan tabaka ɗaya mun fahimta amma in mun koma bisa ga karkasawar imam al-hakim an-nisaburi to ta iya ya kasance kuma sun rabu ya zama ya kawo wannan a wata tabaka ya kawo wannan a wata tabaka daban saboda shi ya fi karkasawa da yawa shi ya karkasa har guda har gida goma sha biyu wannan kuma ya kasa gida biyar ne to kaga dole sai an sami wasu sun haɗu a wata tabaka to shine abin da yake nufi anan ta iya marwaita guda biyu su kasance min tabakatin a tabaka ɗaya bi itibarin ta hanyar wani abin lura daban wa min tabakatai ne bi itibarin akhar mislu anas bin malik kamar anas bin malik wa shubhihi da kwatankwaci da ire-irensa min asagir sahaba na daga ƙananan sahabbai fa hum ma al ashara su suna tare da sahabban nan guda goma da aka yi musu albishir da aljanna fi tabaqatin wahida a tabaka guda ɗaya saboda dukkan su sahabbai ne bi itibari annahum kulluhum sahaba ta hanyar lura da cewa dukkaninsu sahabbai ne akwai wanda suka haɗa sahabbai gaba ɗaya suka mai da su tabaka ɗaya tabi'ai tabaka ɗaya tabi'u tabi'ina tabaka ɗaya kun gane to wa ala haza to akan wannan fa sahabatu kulluhum tabaqatun wahida sahabbai dukkaninsu yan tabaka ɗaya ne da manyan da al'ashara al-mubashshiruna bil janna da manyan sahabban da wanda suka riga hijira da wanda wannan suka riga shiga musulunci da wanda suka shiga musulunci daga ƙarshe duk a tabaka ɗaya suka haɗa su wa bi itibari sawabiqi ila dukhuli fil islam amma ta hanyar lura da wanda suka riga suka riga sauran zuwa shiga musulunci wanda suka lura da irin wannan bangaren waye riga shiga musulunci sannan waye hijira su wane ne suka yi hijira su wane ne suka halarci al-mashahid al-fadila to nan takunu takunu sahabatu bida ashara tabaka sahabbai suna kasancewa wato tabaka sama da goma kamar yadda al-hakim ya kasa su tabaka nawa sha biyu kamar taqaddama kamar yadda ya gabata fi nau'i ma'rifati sahaba a nau'in sanin suwaye sahabbai mun yi bayani yanzu ma mun sake koma mun duba mun gani ko فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة فأولا كركساور هذا أنس بن مالك بذي كسنشي أتبقر قوما نند أكي موسى البشر دا الجنة با. بذي كسنشي تعرض سوء أتبقى ديبا من الصحابة دا كتشكين صحابي إذا من غاين وانا قبر سينا هدونا كسر نكرشي ماذا ينبغي أن النازل فيه منين يكي داتي واغا وانا زي نظري أتشكين الطبقات wanda zai yi nazari a cikin wannan fannin da muke magana ma'rifatu tabaqatul ulama war ruwat yanbaghi ala an-naziri fi ilmi tabaqat yana dacewa ga wanda zai nazari a ilimin at-tabaqat an yakuna arifan bi mawalidir ruwat ya zama yana da masaniya game da lokutan haihuwar marwaita wa fayatihim da kuma me da kuma lokutan mutuwarsu wa marrawahu ko wa marrawahu wa marrawahu anhu kuma ya san waɗanda suka yi ruwaya daga gare su wa marrawa anhu me kake cewa kana faɗar wani abu daban eh me kake cewa ina ina ruwa yake akwai wasali bari dai akwai wasali to da ni da kaiwa yake sanin larabci to shikenan ya za ka yi musu ni rawau na ce rawau kai kuma kace ruwa ko rawa kaga naka ba daidai bane rawau asali daga fi'ilin rawa ne to za a sa wawul jama'a a ƙarshe an gare za a sa wawul jama'a a ƙarshe haka rawau za ka mai da shi rawau wa'un din nan za ta ɗaure ra'un ta biyu ra'u wannan wawul jama'a ce ta biyu rawau wanda suka ruwaito anhu daga gare shi wa man rawau anhu da wanda suka ruwaito daga gare shi na fi ka sanin larabci ka sallama ko yawa shikenan wa man rawa anhum da kuma wanda ya ruwaya daga gare su ya san waɗanda suka yi ruwaya waɗanda suka ruwaito daga gare su ya san kuma waɗanda suka yi ruwaya daga wajen su duk sai ya san wannan ka san wane a wajen waye ruwaya sannan kuma ka san su waye suka yi ruwaya daga gare shi gaba na biyar asharul musannafati fi mafi shaharar littattafan da aka wallafa a wannan fannin alif na farko akwai kitabu kitabu kitabu tabaqat al-kubra littafin at-tabaqat al-kubra na ibn sa'd na biyu akwai kitabu littafin tabaqat al-qurra wato tabaqat tabaqat al-qurra sunansa yace li abi li abi amr ad-dani sana akwai ha kitabu tabaqat ash-shafi'iyya al-kubra li abdul wahhab as-subki sannan akwai dal tazkiratul huffaz lil zahabi wannan su suka aka wallafa a wannan fannin to sai mu tsaya na aya kuri wannan shi na ga ya matsu na san ma tashi tace kare wuce sha biyar kai wuce karfe goma na ya matsu ya matsu ko da muka tashi yana Allah Allah a tashi to aya kuri mun dan na dan ƙara minti nawa ne na rama muku kayan ku a wani darasin montunan da na wuce na rama muku kayan ku in mun zo ma tashi ma'arifatu almawali zuwa ƙarshe shine zai zama darasin ƙarshe insha Allah daga nan sai mu sa wani littafi da fatan abin da ku faɗa daidai Allah ba mu dada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ka san yan bariki tsoron matan su suke mu ne yan gargajiya ba mu tsoron mata assalamu alaikum wa rahmatullahi